ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح الحمد لله شافي الحمد لله مثلا تندنا طيب ina za mu tashi na mu na talatin da biyar ne kawai da shafi na talatin da biyar wa amma fara'idu salati amma ka ga farillan sallah fakan fata ashara goma sha biyar ne jiya mun ji ne hukuncin sallah hukuncin ta wajibi ne to tana da farillai da sunnoni da mustahabbai da makaruhai da mubtilatu salah to farillan sallah guda goma sha biyar ne na farko dai aniyatu yin niyya wa takbiratul ihrami da kabbarar harama wal qiyamu laha da tsayuwa domin kabbarar harama wa qira'atul fatiha da karatun fatiha wal qiyamu da tsayuwa laha domin karanta fatiha wa ruku'u da yin ruku'u wa rafu minhu da dagowa daga ruku'un wa sujudu da yin sujada wa rafu minhu da dagowa daga sujada waniyatul iqtida'i da niyyar koyi da liman in kai ma mu ne za ka yi sallah a bayan liman to za ka yi ta da niyyar koyi da liman wa tartibu da jerantawa jeranta farillanta ko rukunanta yadda muka jeranto niyya ita ce farko sai kabbarar harama sai fatiha sai sura sai ruku'u sai dagowa daga ruku'u sai sujjada sai dagowa daga sujjada to jeranta waɗannan rukunai shi ma farilla ne in ka faro sallah daga sujjada ka daga kai ruku'u sannan ka miƙe kai fatiha da sura ba kai sallah ba saboda ka bar farilla shi ne jeranta farillai wa dumali na da nutsuwa farilla ne a cikin ruku'u da sujjada wal i'tidalu da daidaituwa in ka dago daga ruku'u ka daidaita a tsaye kafin ka tafi sujjada farilla ne in ka dago daga sujjada ta farko ka daidaita a zaune kafin ka koma sujjada ta biyu farilla ne wa salamu da yin sallama wal julusu da zama lahu ga sallama din zama dan yin sallama shi ma farilla ne to alhamdulillah sai mu to sai alal a dinga sa a kalin ya fi sai ne shafi shafi na sha nawa yawo ahalari shafi na sha tara fasulun labewa insha Allah la yahillu da gairin mutawaddi salatun sallah baya halatta ga wanda bayi da alwala mutumin da bayi da alwala bayi da taimama in hukuncin taimaman ya kama haka kawai ya zo yi sallah wannan baya halatta wala dawafin wala dawafi a ɗakin ka'aba baya halatta ga wanda bayi da alwala wala masu muskatin qur'anil azim wala shafar cikakken alƙur'ani mai girma baya halatta ga wanda bayi da alwala wala jildiha wala fatar ita nuska din bi ma'ana gafaka ba da fata ake yin ta ba to ita ce jildiha fatar da aka rufa aka yi wa alƙur'ani jaka ko gida in dai yana ciki to bai halatta ka taba ko fatar ba ko gafaka sai dai in baya ciki wannan babu hukuncin qur'ani a gafaka amma in dai yana cikin alqur'anin cikakke to saba gafaka ma baya halatta bi ghairi mutawaddi ga wanda bai da alwala la bi yadihi kuma taba qur'anin ko gafakar da qur'ani yake ciki baya halatta bi yadihi da hannunsa wala bi udin wala da wani sanda yake tunda an hana shi tabawa da ɗauko sanda ya sarƙafo gafakan ƙul'ani yana ciki baya halarta wa nawi da makamancinsa kamar da mai biya ya ce maka walau da khariɗati ko wani kyalle shi ma in dai an sa shi a cikin annabi dan cewa yanzu ai kai kyalle hannun sa yake tabawa in dai yana ciki to zai halatta ya askari ko yace in yana cikin akwati ko wani kwando aka yi nufin ɗaukan ƙur'ani to taɓa kwandon ma bai halatta ba da abin da ke cikin kwandon sai da alwala amma labai na amsi ake turi da ƙasdaha ba wai yana tsakanin kayan amfani ko tarkace kwandon tela akwai yadi akwai tab akwai almakashi akwai gare da allura ƙur'ani ma yana ciki sai yake to bari niyyarsa zai ɗauki tab ko zai ɗau wani yaji to don ƙur'ani yana ci ko ba alwala zai iya sa hannu har ya kawar da ƙur'anin gefe ya ɗauki abin da yake so saboda niyyarsa ba taɓa ƙur'ani ba abin amfaninsa zai ɗauka amma lokacin da niyyarsa shi na ɗaukan ƙur'ani to kwallon ma ba zai taɓa ba sai da alwala don saboda girmama abin da Allah ya girmama shi ya sace maka lafi yake yi bai halatta ya taba da hannunsa ba wala udin wala da sanda wala wuri da makamancinsa illa juz'a sai dai juz'i aljuz'u shine yanki mun san alkullu mun san aljuz'u ka gane ai aljuz'u shine yanki mu ma muna faɗa da wasu juz'i akwai juz'u amma akwai juz'u tabara ko a'a ni ai sabihu ba juzu'i ba ne shi ma ba juzu'i ba ne izu biyu ne izu biyu izu hudu izu shida su gardawa ne ba wasu ko ma ne za su ce maka a juzu'i wannan hizbu ake cewa ba kwa ta izu ba? to wannan kowanne ma izu ne izu sittin ba? eh an kasa maka juzu'i yanki to izu biyu akwai juzu'u amma akwai juzu'u tabara akwai juzu'u kalsari akwai juzu'u yawa kalafa ba sai juzu'u suwatul ahqaf hemi wala ne sune juzu'i ko ko in akwai yanzu jizgi da muka jama da jizgi mai izu biyar da akwai shi a nan ka duba bangon ba jizgi za a nuna ba kamsatu a hazabi suke yi eh to kaga wanda suka sa abin da suke yi wanda suka sa ka'ida za a rubuta maka kamsatu a hazabi izu biyar to wannan babu matsala akwai izu daya akwai izu biyu kuma ibu zan da wata hizbu ake ce akwai hizbu nisa biyu da kuma hizbu amma hizbu kuluhiya duka za ka iya faɗa idan za ka haɗa su in nisa biyu ne za ta kamfato a hazabi yawa amma ka ce juz'i to izu izu biyu to sai dai juz'i shine yanki min ha na nuska din ana maganan masu nuskatul qur'an sai ya sake ka maka dalili eh ba akwai qur'ani da aka yi shi dan misra daban-daban guda guda da waje guda 30 eh guda 30 ne to wannan shine juz'i duk wanda ka dauko juz'i duk wanda ka dauko juz'i wannan ka'idar suka bi juz'i juz'i guda 30 ko daya juz'i daya izu biyu juz'i daya izu biyu aka ce juz'i to za ka gani izu biyu ne al'a'ida na ƙura'u aka ce hizbu kuma izu ɗaya ƙur'ani yana da juz'i talatin yana da ahzab guda sittin jami hizbu ahzab yasa wanda yake ta masa jiz'i wato jiz'in amma a haka muke faɗa amma ba jiz'i ba ne to za ka an ce kamsatu ahzab a bayansa yawwa hizbu biyar eh nan sadu nake nema yawwa to da aka ce minha dalil yana koma zuwa ga nuska da ce wala masul qur'ani ba ya yi yi mana duk izu biyu yanki ko ya ko ya tsallaka talatin ana iya ce masa juz'i al-muta'allima da mai neman sani fiye a ciki shi ma juz'in da shara'i sai almajiri almuta'allimu da yake neman koyon karatun qur'ani an masa rangwame zai iya taba juz'i ba tare da alwala ba wala masu lauhin qur'anil azim haka nan shafar allon alkur'ani mai girma baya halatta ala gairu wudu'i ba tare da alwala ba allo wannan shi ba ko subuni da aka rubuta bai halatta ga kasge wanda ba almajiri ba ya taba qur'ani illa li muta'allimi sai dai ga almajiri mai neman sani fi cikin allon aw mu'allimin ko malami sahihu da yake gyara shi in kola sun yi rubutu zai za a kawo malam ya gyara ko in gadda sun yi rubutu za su zo yayi darasu to wannan duka an musu langomi sa taba allo da alqur'ani a rubuta ba tare da alwala wasabiyu kaga yaro kalami shi masu alqur'ani cikin taba qur'ani kal kabiri kaman babba ne shi ma an haramta amma in ya taba ba da alwala ba to wal ismu zulubun alamu nawidi akan mai kawo masa qur'anin lahu gari eh babban da ya sa ma ai yaro dai ba da ikon mallakar qur'ani sai babba ya sa masa to wanda dan qur'ani ya bashi da ga masa ka'ida da sharadin ta qur'ani sai da alwala ba duk sanda yaron ya dauka ba alwala zulubun yana kan wanda ya bashi qur'ani wa man salla bi ghairi wudu'in wanda ya salla ba tare da alwala ba amidan da gangan ya san bayi da alwala bayi da taimama ya yi sallah wa huwa kafirun wannan kafiri ne wal iyazu billahi muna neman tsari a wajen Allah saboda Allah ya wajabta yin alwala kafin a yi sallah idan kuntum ila salati fabsulu wujuhakum to alhamdulillah sai ne shafi na nawa a kimawi daidai to a kimawi shafi na arba'in sai na za mu tashi wa min shuruɗin ma'amuni yana daga sharaɗoɗin mamu kafin sallar mamu ta inganta na farko an yi niyyar iktida'a da imami ya yi niyyar koyi da limaminka wanda muka faɗa yanzu a farulan sallah waliyatul iktida'i to sharaɗi ne mamu sai ya ƙudu da niyyar koyi da liman ولا يشرط في حق الإمام أما باء شرعا ترى في حق الإمام أن ينوي الإمامة ينوي الإمام إلا في أربع مسائل كده أتكون مسألة لي قده بمعنى أتكون صلى لي قده شين هذا ما واجبي لمن ينوي الإمام صلى تفرقه في صلاة الجمعة تكون صلى الجمعة دولة نيلي من يقدر نية لمن وصلاة الجمع إذا صلى حتى صلى جمعي إن بقى حدا أزهد دل أثر وعم ده ميت شيء مثل جمعي أهو طبع مثل صلاة الجماعة لي صلاة الجماعة شيء كي صلى أباين الإمام صلاة الجمع كما كهذا أزهد دل أثر كما غربا الإشاء كل أخي كتيني إذا صلاة الجمع كاي كاي جمعي to sallar hada sallah saboda ruwan sama za hada magariba da isha ko da kai kadai ne ko sallar a za da la'asar a halin tafiya matafiyi zai haɗa sallah ko to idan tare da liman za su yi to dole limamin nan ya yi niyyar jam'i a ya yi niyyar limanci na uku shine wa salatul khawfi da sallar tsoro a wajen yaƙi in za ka limanci jama'a guda biyu da ake raba su da ya raka ɗaya da jama'ar farko raka'a ta biyu kai da jama'a ta biyu don halin yaƙi ne in an ana ƙasar kenan ko kuma a halin zaman gida ne kai raka'a biyu da jama'a ta farko raka'a jama'a ta biyu kai musu raka'a biyu to irin wannan sallar shi ma liman sai ya yi niyyar limanci wa salatul istikhlafi da kuma sallar neman mayewa sallar istikhlafi mayewa halifantarwa liman al'aularsa ta warware ya jawo wani ya halifantar da shi ya ƙara sawa mamun nan sallah to kai da aka jawo ka aka halifantar da kai sai ka yi niyyar liman saboda da ka yi niyyar koyi da liman a farkon sallar kai mamu ne da to yanzu matsayinka ya tashi daga mamu ya koma liman dole sai ka canja niyya waccan niyyar ta farko yanzu ba ta aiki yin niyyar limanci a wannan yanayi
wajibi ne wannan guda hudu an yi ittifaqi a kansu a mazhabar malikiya dole ne liman ya yi niyyar limanci salatul jumu'ati salatul jam'i salatul khawfi wa salatul istiqlafi to wazada ba'dhum shashin malamai ba duka ba akwai sabani shashin wani daga cikin magabata zada ya tsara na biyar shine fadlal jama'ati yawan jama'a in jama'a sun taru da yawa salawatul kamsu ne a zahar ko da azhar amma an taru kamar sallar juma'a to a nan ma yake in jama'a ta taru da yawa to zai yi niyyar limanci amma alal kilafi abu sa sabanin malamai da ya tabbata shi zalika cikin wannan na biyar din guda hudun ta su ne aka tabbatar a malikiya wannan na biyar din akwai sabani alhamdulillah
to eh niyyar limanci za su a zuciyarka za ka kudura nawaitu nawaitu imamata salati zuhuri farada idan a zahar ce nawaitu imamata salatin asri farada amma a zuci za ka kudura ba sai ka furta ba inda wa mahalluha alqalbu mahallin niyya shine zuciya amma ta kadiri fasili abin za ka kudura shi ka san cewa kai ne liman kuma sallan nan za ka jagoranci wasu ne juma'a din ko jam'i din ko istiklafi ko kuma salatul khawfi din yawa niyyar limanci nawaitu imamata salatul zuhuri farada ko nawaitu imamata salatul asr ko nawaitu imamata salatul jumu'ati farada shikenan ka shigar da limanci a cikin niyyar sai me raka'a biyu kam na farkon azahar da isa da la'asar ba fatiha da sura ake ba duka fatiha da sura ne su ma duka fatiha da sura ne kamar da sallar kasaru ne mutumin da zai sallar kasaru in ya tashi ai fatiha da sura zai kawo raka a biyun duka ba ɗaya fatiha da sura ɗaya fatiha kaɗai ba to shi ma limamu haka zai zai karanta fatiha da sura a raka'ar farko tare da jama'a ta farko idan ya yi ruku'u ya walwale ya yi sujjada guda biyu ya taso raka'a ta biyu to ya tabbatu ka'iman mai risala ya mana tafsiri zai tabbata a tsaye da musu ishara kowa ya cika raka'arsa guda ɗaya ka gane su na bayansa ya musu raka'a ɗaya yanzu an ɗago an tsaya to kamar masu bukai suke kowa ya karanta fatiyarsa da surarsa ya yi rukunsa shi kaɗai ya walwale da kai ya yi sallama ya tashi ya koma fili wato fagen daga kowa ya gama ya tashi ya koma gulbinsa a gun yaki idan suka gama ka gane ai wal tati qa'ifatu ko yawa ukura lam yusallu kan yusallu ma aka yawa ai suratul nisa ta faɗi inda an in suka je sai waɗannan su ba su zo in suka zo su tsaya a bayan ka daga kaji an gama kabbara harama ayi shiru dama kana tsaye a gun baka motsa ba to sai ka fara karanta fatiha da sura dama sun yi niyya sun bi ka za ka yi ruku'u su yi ruku'u ka warware su warware ka yi sujjadu biyu daga kayi shanya kayi sallama su kuma su zama masu bukai eh ana za ka sallama sai ka taji sai su taji kowa ya zama masu buki tunda a yarka ɗaya ba sa nan kowa masu buki ne za su taji kowa ya kawo raka sa guda ɗaya ya yi shanya ya yi sallama ya koma fagen yaki haka ake yin salatul kauji wannan in a halin kasaru ne in ku kai hari in an ka muku hali ne gani kuna cika sallah to jama'ar farko za ka yi raka a biyu da su ka gane ai za ka yi raka a biyu da su a nan kuma an kai zaman tahiya ba za ka tashi ba za ka musu ishara kowa ya tashi ya kara ka a biyunsa ya yi sallama waɗancan suka zo sai ka tashi su ma sai kabara harama su bika in kai ka guda biyu tare da su kai dai ya kai sallama su kuma su tashi su kawo ka'o'in mai fatiha da sura wanda ta tsere mu sai dai magaruba ita da raka uku ce ita ba biyun bace da za a yi ɗaiɗai da kowanne ba kuma hudu bace da za a yi bibbiyu da kowanne to mai risala ya gaya mana yace ita magaruba zai yi raka'a biyu da jama'ar farko su tashi su lamo ko raka'a ɗaya idan jama'a ta biyu ta zo zai tashi ya raka ta ta ƙarshe guda ɗaya tare da su in yayi sallama su kuma su tashi su kawo raka a bibbiyu da ta tsire mu a magaruba ce wannan ita ce salatul khawf na za mu tashi ujiya tashi ɗari da arba'in da bakwai ina ne matashin فإذا بلغت نوى فإذا بلغت خمسا وعشرين إذا لا قمنا ننسك كي shekarar zakka ta zagayo sun kai ishirin da biyar ila kamsin wa salatin har su kai talatin da biyar ka ganin goma aka tsara da biyar biyar ne yake karuwa to yanzu goma ne ya karu daga daga ishirin da hudu ana ba da tumakai hudu in shekara ta zagayo ɗaya ta karu akan ishirin da hudu sun zama ishirin da biyar to tun daga ashirin da biyar duk shekara in ta zagayo har su kai talatin da biyar to fasiya a cikin wannan tsakanin yawa da bintu makadin taguwa yar mai nakuna yanzu an daina ba da awakai ko tumakai sun kai ashirin da biyar zai ba da bintu makadi yar mai nakuda wahiyar lati da kalatu sanati saniya ita ce wacce ta shiga cikin shekara ta biyu kamar da ke al'adar taguwa tana goyon ciki in ta samu ciki tana goyon ciki wata goma sha biyu idan ta haihu kuma tana shayar da ɗanta wata goma sha biyu to kaga yanzu yanzu ita bintu bakarin yar mai naƙuda ba naƙuda ta ake ba ita an an yi goyon cikin ta an aice ta an shayar da ita wata goma sha biyu uwarta ta samu ciki gashi yanzu tana naƙuda uwar kaga ita ta shekara biyu kenan in bata cika ba ma dai ta shiga ta biyu to ita ce bintu makadu ɗan ne naƙuda al-makadu shi ne naƙuda fa a ja a makadu ila jizi'in na kalaki to tun daga ashirin da biyar in shekara ta zagayo ashirin da shida ashirin da bakwai har zuwa talatin da biyar wannan tsakanin gaba ɗaya ana ba da guda ɗaya ne taguwa 'yar mai naƙuda ita ce wata ta shiga shekara ta biyu fa in lam takun lahu idan bata kasance ba a wajen mai raƙuma an bincika cikin talatin da biyar ɗin gaba ɗaya babu bintu bakadin mace mai shekara biyu to fabulu laguni sai sai ya bada namiji ɗan mai shayarwa wa huwa ma da kala fi salati salisa shine wanda ya shiga cikin shekara ta uku ya huwacce da shekara ɗaya amma darajar su ɗaya da ita wajen ƙima saboda a wajen masu laƙuma mace ta fi daraja mace ta fi namiji daraja da kima saboda ita ana tana aihuwa kuma ana tatsanno ne shi ko namiji fa duk abin da yake tana yi in ban da barbara da yake wannan kuma ba lalle ne iya barbara a samu cikin ba ko amma ita taguwa wanda za a ɗola wa namiji kaya haka za a ɗola masa kuma za ta aihuwa namiji baya aihuwa za ta ba da nono namiji baya ba da nono ko to a wajen masu laƙuma taguwa mace ne shekara biyu daidai take da laƙumi namiji ne shekara uku wani za ka kawo musu ma taguwa zai ɗauka ba ka ga kai da aka rasa wancan larura ce ta sa aka karɓi namiji ne shekara uku don saboda babu ne to sai an rasa mace mai shekara biyu sannan ake ɗaukan namiji mai shekara uku shine ibnu laguni ita bintu makani wata tana naƙuda za ta aihu kaga ita ta shekara biyu to shi wannan an shayar da shi shekara ɗaya an yi goyon cikinsa a cikin ƙaninsa shekara ɗaya an aifi ƙanin ana shayarwa kaga ya shiga ta uku kenan yawwa to shi ne ce maka wahu ma da kala fi sanatin salisati ibnu labuni shine wanda ya shiga cikin shekara ta uku to fa idza balaga 66 36 haka in shekara ta zagayo ɗaya ya karu akan 35 dinan da ake ba da jintu makabin ko ibnu maguli sai ya karu suka zamanto talatin da shida a kan talatin da biyar ba ɗaya ne ya karu ba ila kamsin wa arba'in daga nan har su kai arba'in da biyar to fa ya jintu labuni a cikin wannan tsakanin ana ba da jintu labuni mace mai shekara uku kaga ba kamar namiji ba can an ɗauki bintu makabi ne nan ku an maza an ɗauki bintu labuni da ibnu labuni wanda da aka ɗauke shi a talatin da biyar yawwa saboda ta fi daraja fa iza balaga sittan wa sittina nabi sai ce wa sittina fa iza balaga sittan wa arba'in in shekara ta zago laƙuman nan sun kai arba'in da shida ila 60 har zuwa 60 da wanda 60 din da baki da yake faɗi fa fi yayi katun a ciki za a bada hikka budurwar taguwa eh hikka ba ita ce wanda mai risala yake ga ma hiyar lati ya suluhu alaiha alhamdu wa ya turku halfahalu ita ce wanda lattu kaya yake zama a bayanta ake fara tsora mata kaya kuma namijin raƙumi yake afka mata ya mata barbara ta zama budurwa wahiyar da fi da kalankin rabi'a ita ce wata ta shiga shekara ta hudu ita ita ta huta bintu labuni mai shekara uku ta shiga shekara ta hudu ta fara zama budurwa sai za balaga ƙida wa sittina in shekara ta zagayo sun kai 61 in ɗaya ya kala kan 60 ɗin nan ila kamsin wa 70 har su kai 75 ففيها جزاءة زاء بعد جزاءة والشكاء سي الليا سي ذاك ذو شكل الليا إيه وهي التي دخلت في الخامسة دي شكلها بيرني التي وتتجد شكلها تبير إذا تأكل ليا دي إتا تو الحمد لله zai zai ya siyo a kasuwa eh an yadda a abin da ake bukata ai ba raƙumi za ka bayar ba abin da ake bukata ka ba da akuya ko tinkiya kai ka san inda za ka yi samu su kuma kai raƙumin za ka sayar in ma kana da wani abunka ka je ka siyo ka zo ka bayar ita ake bukata eh sai me risala shafi Duyi salas. Risala samuru dani da jeren bugu ɗari biyu da talatin da nawa da talatin da bakwai ne? Wa yajibu sa'ayu ilaiha ya dawo zancen farko. Wa sa'ayu ilaiha ya ce wajibu. To sai ya ce maka wa yajibu sa'ayu ilaiha tafiya juma'a yana wajaba. alaman tilmisi a kan wanda yake cikin birnin da juma'a take wa man arafati amyalin minu da wanda yake nisan mil uku minu daga garin da juma'a take shi ba a gari yake ba amma nisan garin su da garin juma'a bai wuce mil uku ba fa akalla da ƙasa da mil uku juma'a tana waje ba a gari shi ka gane ai amma idan garin su ko ƙauyensu ya wuce mil uku da garin da ake juma'a kuma ƙauyensu bai kai su yi juma'a ba to shi juma'a ta sauka a kansu in ya je abin da ake nema fa lillahi lamu in bai je ba kuma ba da laifi wala ta jibu ala musafiri juma'a ba ta waje ba akan marar lafiya kawai yana yana gaba shi wala ta jibu ala musafir juma'a ba ta waje ba akan matafiyi wala ala ahali minan wala akan ma'abota zaman nila a lokacin aikin haji goma ga watan zulhijja da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata kwanakin jifan nan guda uku idan juma'a ta latsa ta ciki mutumin da yake mina yake jifan shedan juma'a ba ta wajen ba a zahar zai kuma ƙasar wala ala abdin hakanan juma'a ba ta wajaba akan bawa wala mar'atin wala mace wala sabi wala yaro karami wanda bai balaga ba wa in hadaraha abdun idan bawa da juma'a ba ta wajaba akan sa ya halarci juma'a aw imra'atin ko mace wanda juma'a bata waje ba kanta ba ta je sallar juma'a to in suka je fari sallah sai ya sallace ta kuma ta tsaya masa abu ɗaya a zahar din an an yi sallama ba zai tashi ya ci ko raka a biyu na azhar duk da cewa shi azhar ce wajibinsa juma'a ba wajibi ba ce amma an har ya ce to ta tsaya masa a matsayin azhar din ba sai ya rama raka a biyu ba bayan juma'a wa takunu nisa'u kuma nan bai ga mana mara lafiya ba fa eh wanda baki na fara faɗa amma mai hankali da jiya duk sun kawo ya ya yi rafkanuwa ya kamata ya kawo mara lafiya wata kunin nisa'u kalfa sufi rijali amma abin da ake so mata in sun zo juma'a to mata yin nan su kasance a bayan sahun mazaje ba kamar a coci da ake cuɗanya ake gaurayuwa maza da mata a masallaci ba haka bane lalle in ma sun shiga kwarai masallacin ba laifi bane ka gane ai yi masallaci manzo Allah mata suna zuwa sallar salloli duka har ma ina zuwa sahabbai la tamna'u ima Allah masajidan nan ka gane ai kar ku hana ku yanjin Allah zuwa masallatan Allah bai ma ce matan ku ba kar ku yi tsammani mallakar ku ne ko kadai yace ima Allah jami'ar na na amat kar ku hana ku yanzu bayan Allah mata zuwa masallatan Allah su shiga har ciki amma sahunsu ya zama a baya ka gane ai inda aka ci gaba kuma ake da yalwa ana ware gurin zaman mata ma daban ba a cikin masallacin ba to wannan abu ne mai kyau an daɗa kyautatawa tunda ba a san cuɗanyar maza da mata to in har mata sun zo to wata kunun nisa'u mata su kasance da ce fi karijin masjidi ba yace kalfa sufufin rijali a baya ai kaga muna ciki ke suna bayan sahun mazaje wala ta karutu ilaya amma maza Allah ya faɗi wani hadisi wanda yake cewa kairu sufufin rijali awwaluha wa sharru sufufin rijali akhiruha wa kairu sufufin nisa'i awwaluha wa sharru sufufin a wa kairu sufufin nisa'i ashiwa wa sharru sufufi nisa'i awwaluha maza Allah ya ce mafi alherin sahun maza shine sahun farko mafi sharrin sahun maza shine sahun ƙarshe mafi alherin sahun mata sahun ƙarshe mafi sharrin sahun mata sahun gaba saboda ne wancan ya zama mafi alheri saboda shine mafi nisa da inda mata suke saboda ne na ƙarshe ya zama mafi sharri shine mafi kusa da inda sahun mata me yasa sahun ƙarshe na mata ya fi alheri saboda shine mafi nesa da inda maza suke me yasa sahun farko na mata ya fi sharri saboda shine mafi kusa da inda maza suke kaga nan ana nuna maka nesanta maza da mata hatta a gurin ibada shine mafi alheri in dai a wajen ibada ne wa in hadara abdun aw imra'atun falyusalliha wa takunu nisa'u khalfa sufufir rijal amma duk da haka wala takruju ilaiha shabbatu mace mai kuruciya wanda da sauran kwalinta bata wuce a yi sha'awarta ba to ba a so ta fita zuwa sallar juma'a sai tsofi wanda suka tsufa ka gane gairu ulil lirbati min ar-rijal ko ko min nisa'i wanda ba sa bukatar maza maza ba sa bukatar su ko kuma yara kanana da musu kai aika awar su ba to su ne aka halatta wa zuwa juma'a wa yunsatu ana yin shuru lil imami galiman fi khutbati a cikin khutbar ba a magana illimin yana khutba wa yastaqdimu an-nas kuma mutane suna fuskantar sa ne ko da kana gefe ka juyo fuskar ka kadai ba ganin liman lokacin da yake kudu ba wal gusul laha wanka domin juma'a wajibin wajibi ne wankan juma'a sunna ce wajiba wa tahajjiru yin sammakon zuwa juma'a hasanun abu ne mai kyau wa laysa zalika amma wannan sammakon baya kasancewa fi awwalin nahari a farkon yini karfe bakwai ka sai ka tafi juma'a to ina sana'arka ina neman abinci ko karfe takwas karfe tara ka sai ka a'a ka bari dai kamar karfe goma shi ne daidai sammakon zuwa juma'a wale sa zalika fi awwalin nahar wale ka ɗayyab lalle ne mutum ya shafa turare laha domin zuwa juma'a wa yalbasu ahsanu siyabihi ko wa yalbas yawa muna mu wa yalbasu wa yalbas lamul amru ne shine daidai wale ka ɗayyab wa yalbas kuma ya daula ahsanu siyabi mafi kyawun tufafinsa yayi ado yayi kwalliya ya shafa turare mustahabbi ne wa habbu ilaina mafi soyuwa gare mu an yan sarifa mutun ya dawo gida ba da farajiha bayan idarwar juma'a kar ya ga wala ya tanaffalu kar ya tsaya yin nafil fili fil mazidi a cikin masallacin juma'a wala ya tanaffalu zai yi nafil filin sa in sha in ya so kabla kafin sallar juma'a in ka zo masallacin juma'a kafin zuwa liman ko raka a ɗari ne ma kai yawwa kana da dama amma bayan ta dai makaruhi ne tunda Allah ya ce fa idza qudiyati salatu fantashu fil arabi wa tabu min fadlillah idan ai da sallar juma'a to kuwa kuwa tsaban ƙasa wa tabu min fadlillah ku nemi fallalar Allah shine arziki ku je gun sana'o'in ku kar ka tsaya yin wata ibada nan juma'a bayan an gidan da juma'a wala ya fa'al zalika al-imamu amma liman baya aikata yin nafilan nan kafin juma'a da aka ce walla tanaffal insha a qablaha ana magana ne da mamu ba da liman ba kai liman da dama wani yayi awa biyu uku yana jiran ka zo kai hudu ba ayi sallah kuma ka shigo ka ige da yin nafila za a za ka ƙara rika mutane ka sake bata musu lokaci in za ka yi nafila ka kai a gidanka kafin ka fito in liman ya zo ba a so ya aikata wannan nafilar wani ya rikal mimbara daga ya zo kawai ya hau mimbari kama ya rukunu kamar yadda ya shigo kawai dare in ya shigo ba zama ba yayin nafila ya rikal mimbar ya hau mimbari kama ya rukunu kamar yadda ya shigo alhamdulillah sai ne yin sammakon zuwa juma'a ana nufin zuwa da wuri asali a tajiru ɗin gargin rana daga rana ta fara zafi ana so ka tafi na? eh sai ya sala eh eh eh ba zai zama gado ba tun da bai raya gurin ba har ya mutu wancan hukuncin ya walwale hukuncin guri an baka karayar kamar da muka karanta a risala ko da gini ko da tona rijiya ko da yin dashe to amma shi da aka ba bai yi ba har ya mutu kaga yana mutuwa tun da bai raya gun ba wannan kyautar babu ita a ƙa'idar shari'a wanda ya zo ya raya guri ya zama nasa ne ai mun faɗi har a askari mun karanta hukuncin raya guri in mutum ya zo ya samu gurin da ba na kowa ba ne daji ya sara ya yi gini ko ya tona rijiya ko ya yi dashe to wannan guri ya zama nasa eh kawai kuma suka ce suna da gado da can eh to ya zama nasu su wanda ya raya shi ne mai guri su su waɗanne na ce maka in da uban nasu ya mutu hukuncin ya ƙare sautar babu ita wannan wanda ya je ya raya ko su ne ko wani bare in ya je ya raya gurin ya zama nasa a ƙa'idar shari'a musulunci to saboda haka shi ya aika wanda suka je suka gyara gun suka raya nasu ne ba zai zama kyautar da aka uban su tana nan waɗancan za a zo su gada ba. To wannan kuma to kuma wannan hukuncin an sayar ma ne wannan naka ne. Amma an baka aka ce kalaya ba kalaya ba ka mutu wannan hukuncin ya tashi amma in sai aka yi wannan kuma yawwa ya kudi ya bayar aka bashi ko kyauta aka bashi ina ne dari da talatin daidai to ina za mu tafi hashiyatul adawi shafi na dari da talatin a tattara ta wani walƙalijin walƙalijin mu'tadu min al-makharajil mu'tadi malam yana gaya maka abin da yake fitowa wanda aka saba ka gane ai abin da aka saba yana fitowa minal mu'tadil minal makhrajil mu'tadi daga mafita da aka saba al kharijil mu'tadi da kuma al makhrajil mu'tadi abubuwa guda biyu ne aka san juna wancan al khariji ne a farko sannan al mu'tadi wannan kuma al makhraji ne sannan al mu'tadi abin da yake fitowa a al'adance daga mafita da aka saba abubuwan nan suna fitowa ta wannan gurin kuma su karya alwala a dalilin fitowar su ta wannan gurin so samaniya to ashiya abubuwa guda takwas ne in ka dunkule su kenan alkharijul mu'tadu min al-makharijil mu'tadi sitatun min al-qubuli guda shida daga cikin takwas din daga gaba suke fitowa a zakari ko farji na farkon su albaulu fitsari alkhalijul mu'tadu ne min al-makhrajil mu'tadi ka gane ai fitsari ne ya fito ta hanyar da aka saba yana fitowa eh yawa ba ne fitsari ba wannan larura ne wal wajhu da waji shi ma yana fitowa ta gaba wal mazi da mazi wa damul istihadati da jinin istihada shi ma daga gaba yake fitowa fi ba'd suwar cikin shashin kamanni yayi kama da wadanda tunda shi ba kamar jinin haila ko biki bane da yake wajibta wanka ka gane ai wal mani da mani kazalika shi ma fi ba'd suwar tunda shi hadasul akbar ne ba hadasul asgar ba sai ne walhabi da kuma gaya mun sunan wancan abin ruwan da mata suke fitarwa masu ciki zaki suke cewa da hausa yawa zakin nan da masu ciki suke zubarwa shi ne hadi a nan wa huwa ma'u abyadun yawa kaji ta'rifinsa wani ruwa ne fari ya kharuju da yake fitowa min alhamili daga mai ciki inda wajen alhamili a daidai lokacin haife cikin awi sanadi ko lokacin da za ta yi bari wannan ruwan yana fara fitowa shine alamar saukin nakuda an kira shi alhabi mai nufi ba da shiryarwa ba yana shiryar da jariri zuwa ga fitowa duniya shi yake shiryar da shi yake dansa sa masa an yaushi ne da shi wanda zai sauƙaƙa fitowar jariri ko dabbobi suna aihuwa za a ga wannan ruwan mai yaushi yana fitowa wanda yana sauƙaƙa fitowar jariri saboda yauƙinsa to shi ma alkhalidul mu'tadu ne sai dai waɗancan na farkon gaba ɗaya ukun farko albaulu wal waji wal maziyu duka mace da namiji sun yi tarayya cikin su namiji yana yi mace ma tana yi kuma duk ta gaba fitsari mazi waji amma ukun ƙarshen nan al-istihada ka gane ai da kuma alhaji biyu daga ciki waɗannan mata ne kaɗai suke yi banda maza sai dai almaliyu mace tana yi namiji yana yi to wannan guda shida kenan daga cikin takwas da suke fitowa ta gaba wa islami guda biyun da ya rage cikin takwas ɗin minar dubu daga dubura suke fitowa su ma alkhalidul mu'tadu ne ne makharajul mu'tadi su ne algayilu bayan gari kashi warrihu da tusa duka wannan al'ada ta dan adam an sani suna fitowa a dubura to suka fito ta hanya da aka saba ba ta hanyar jinya ba sun warware alwala wa qad zakara kulluha al-shaykh hakika gaba daya shehu ya faɗa mai risala kenan ma adal hadi wal mali in banda abin da ya ketare ruwan zaki nan da yake fitowa a gaban mai naƙuda wal mani da mani shi bai kawo su a cikin الخارج المؤتاد من المخرج المؤتاد ba ka gane ai amma sauran guda guda biyar din kamar da mai iziya ya kawo yawa duka ya kawo wa kantara fi bayani ha hakika malam ya haɗu cikin bayanin waɗannan alkhalidul mu'tadi min al-makharajul mu'tadi sai faƙa da min bauli shi ne fitsari kaga ya fara da na farkon wa huwa shi fitsari min al-qubuli daga gaba yake fitowa kamar da aka faɗa a baya au gaidin ko bayan gari wa haqiqatuhu haqiqanin yadda gaidu yake al-munkhasidu wanda yake faɗowa min al-arabi a ƙasa shi ne haƙiƙanin ta'arifin al-ga'id a luga abin da ya ƙasa ya faɗi ƙasa shi ba ka ana yi ba ƙasa yake faɗuwa ba ai ba mai gasa ba wanda zai ya sashi a aljihu yau sai dai faɗi ƙasa to saboda haka aka kira shi alga'i sunniyar jihi ko amma a wani suna an ambace da alfadalatul khalidata min dubur wani da gwalo da yake fitowa daga dubura wa huwa min babi kasmiyati shay bima qaruba minhu an ce masa ga'idu ne a babu ambatan abu da abin da yake kusa da shi duk inda ake kashi kashi ne yana kusa da kasa wani ma mai tsawo ne yana mutuwa yana duburar kasa ko to sai aka kira shi da abin da yake kusa da shi aka ce masa ga'idu yace aurihun ko kuma tusa المراد به أظن ده يكي نفي ده ريح على خارج إسكا لم يفتوى من الدبر آية فلم أريح إسكا هو إسكا shi da sunan rihu ko har iskan nan da kala zuwa a rihu ko amma sai a kira tusa da wannan sunan ko to abin da ake nufi da shi iska alkharij mai fitowa min duburi daga dubura ba iskar da kake sakawa a sama ba sawa'un daidai ne kana da sautin iska nan ya fito da murya an ji karanta au da zai ko ba tare da murya ya fito ba iskar alwala dai tana wajaba itirazan a kiyaye min al-kharij daga iskar da yake fitowa min zakari daga zakari a wani farjin mar'ati ko iskar da ya fito a farjin mace iska yana fitowa ta zakari da ta farji fa innahu la yanqudu wannan iskar baya walwala alwala sai iska da ta fito daga dubura ce ko ta yi kala ko ba ta yi ba tana kare alwala to alhamdulillah wa qawlu awli ma ko sai
eh akan wala fati shafi nawa ne askari shafi 291 to da biyu mun gama umra ke ai wato ariya yau shi ne umra ɗin fasulun
arja'i hatu abinda ake ce masa jaura al'afatu a samawiya wasu cututtuka ne da suke sakowa daga sama su shafi ‘ya'yan itatuwa ko dai tari su zo su cinye ‘ya'yan itatuwan shi ma ja'iha ne ko wasu ƙwari da suke cinye ‘ya'yan itatuwan ko a yi wata iska ta zo ta busar da ‘ya'yan itatuwa ko iska ta zo ta kaɗe su su zube ka gane ai wasu rijiyar shi a cikin runduna ta yaƙi sojoji ko dakaru suka biyo ta gona shi ma ja'iha ne ko ba ja'iha ba kaula na an yi wani zuwa guda biyu ka gane ai akwai sabanin malamai ka san soja ƙarna ne ne ko garin na aka ce lungina ta zo ta wuce ka su taɓa kowa in suka wuce sai an tafka asara mai yawa sai sun ɗauka yin wani sai sun taka abu wani ballatana a ce a jefe su zo ta gona ta yi ‘ya'ya ai ba magana wani lokaci gala gobala ma ɓallar da soja zai gobala ma ba ta to malamai sai suka yi sabani to irin duna ta biyo ta gona fa bayan an yi cinikin ‘ya'yanta nan muna maganar hukuncin baya ne na cewa ya halatta a yi cinikin ‘ya'yan kuwa idan sun dura to an yi cinikin an biya ana jira ya ƙara ka nuna a tsinke sai jaura ta biyo ta kai shi ne alja'iha ko ƙwari suka cinye ko fara ko iska ta kaɗe ko ta busar ko sojoji suka biyo ta gonar suka ci abin da suka ci suka bar abin da suka bari duk da akwai sabani a cikin rundunar yaki to to duka ɗayan waɗannan da muka ambata fa idza atat ala sulusi samarati idan suka biyo ta kan sulusin ayan itatuwan da aka yi ciniki aw zar'i ko shuka da aka yi cinikin ta ya ga maka ba a cinikin shuka sai ta bushe ba to ta bushe ta suka tara dai an yi cinikin kafin ne saya ya zo ya girbe ya yanke ya tare sai ɗayan abubuwan nan ya biyo ta ciki abin da ya shafi ballar da wannan runduna ko fara ko iska ko ambaliyar ruwa ta yi wa wannan gona in azzar'u ne kaga ambaliya ma tana iya zuwa ta ɓata amfani to idan ya shafi abin da ya kai ɗaya bisa uku na abin da aka sayar na wannan ya yi tatuwa fasa'idan da abin da ya hauhawa daga sulusi ɗaya bisa uku to wajaba wad'u ma yuqabiluhu wajibi ne a yi rajin abin da yake daidai da wannan abin da runduna ta bata ko fari suka cinye ko ja'iha ta bata ka gane ya me saya cikin ka bare ciwo in fa ya kai sulusi zuwa sama barnar da aka yi an yi asarar ɗaya bisa uku zuwa sama to wajibi ne kai mai gona ka dawo masa da gwargwadon abin da ya rasa la dunahu banda kasa da sulusi ya haka manzo Allah ya shaddanta idan ja'i an yi ciniki an gama an biya kuɗi da wannan annoba ta zo ko lindina ta zo ta ciki sun yi barna amma da kai ɗaya bisa uku ba na abin da aka bata to wannan ta shafi mai saya mai sayarwa ko sisi ba zai rage masa ina ba wannan shi ne shari'ar musulmi ko ko ko rubu'i ko ma kaɗan ya gaza ya kai sulusun in dai da kai ba duna mu kawai eh to wannan ba za a rage ko sisi ba ciniki ya tabbata ai ka samu fiye da sulusani ko yawwa illa an yi tulifaha sai da in mai gonan ya hallaka wannan 'ya'yan itatuwa a ƙasan da kishirwa don ganin ya karbi kudinsa kawai sai dai na ba da ruwa sai dai na sayan fetur yana zubawa a inji in zamanin yanzu ne in da ne sai dai na jawo ruwa kawai ya karbi kudinsa ya cika rigarsa da iska wanda in ba a saya maka kudin ba dole ka cika wanda ba da ruwa har zuwa ƙarshen nuna ko to idan aka gano sakacin mai gona ne ya jawo bushewar 'ya'yan itatuwan nan to fa yuzau qaliluha wa kasiruha za a rage wa mai sayan nan kaɗan ɗin abin da ya ɓaci da mai yawanta ko mukankantar abin da ya kace sai ya biya shi tunda sakacinsa ne ya jawo ba annoba sai da Allah ya aiko ba ina fata an gane ka ja'i hatul fuquli kamar ja'iha na mabunkula ƙasa rogo da dankali da doya da duk abin da yake ƴaƴa a ƙasa aka zo aka tuzgo da sukarar aka tuzgo wani bangare aka ga yayi aka yi cinikin gonar gaba ɗaya da aka zo cirowa sai aka tarar da wasu sun lalace to sai an rage masa da mare gani ba ya saya amma wannan a saman bishiya kowa ya gani wannan zangar ya ta yi ƙwaya ya shaida ka gane ai sai Allah ya kawo annoba ta cinye su da zuwa sama wannan asara sai Allah ya tsora masa amma abin da yake binne a ƙasa na saiwa ko na gyaɗa duk wani abu da yake ɗa a binne a ƙasa dan an ciro wani bangare an gani aka yi ciniki ba ya gaya maka ba a baya ya halatta a yi ciniki ala ru'yatul ba'di eh to ko aka tono duk abin da ya ɓaci sai an rage sai an masa rashin gwargwadon wani abin da ya ɓaci a daban da wancan wancan ana gani wancan sai ya kai ciniki ake rage wannan kuma qaliluha wa kasiruha yawa yuzu qaliluha wa kasiruha ka ja'i hatul buquli wala ba amma babu rashi da za a yi wa mai saya na asarar da ta faru ba aka jafafi bayan bushewa abun har ya gama nuna har ya bushe baka zo ka cire ba wani abu ya zo ya faru wannan sakacin ka ne mai gona ya gama bata ruwa ya gama komai inda na sani da tuni ya dade da yankewa kai kai sakaci baka zo ka ɗauko ma'aikata an yi aiki an cire ba har wani abu ya faru to ba ko duka aka cire ba za a mai ba ko titi ba wannan sakacin ka ne ya jawo alhamdulillah eh eh sai triyalinka kuma baka tada an sai ya faɗi ba Jimala. Ka je ka in ya faɗi ma. In ya faɗi kuma ya za a yi. Tun da mun taɓa shaidawa sau ɗaya zamani ƴar aduwa. Ai ya taɓa rage fetur lokacin da fetur eh? Yawwa da da ya kai tamanin ko da kasuwar duniya aka ce fetur ya faɗi. Ko? kuma mu muke fitarwa mu je a taso a kawo ko su ya rage abin da yanda ya same su yanda ya san da su zamanin ubasan ko yau an taɓa yin wani ko ɗaya ka ka dole in Allah tunanin zai ƙaru dole ko da da wahala dai ai tunanin ai kuma zai faɗi da tun da in ya lagu ba za ka dawo ka ce to haka in ya ƙaru haka za ka ci gaba da ba shi zuwa yawwa abin da ya same ka ne wannan ƙaruwarsa ko faɗuwarsa alhamdulillah sai ne Allahu alwadi kaji na nawa ne to muna mu 46 a tablidi na biyar ba a cikin asbaha ka shigar da fi'ilin nan na asbaha ikwatu kana kenan ka shigar da shi ala kulli jumlati a bisa kowace jumla من الزمن الآتي على الجملة ما سبوا وشكل آخرة كل كلمة فيها كلمة من كلمة كوشة كلمة تكي تشون ونن جملة تفرقوا إذا كي أديك سائه ذكرى ينا شارة daga eh daga sayhatu aka ce sahaji ko wancan fi'ili ma bi ya ya ya ya ya zama jumla fi'iliya sahaji ku zakara ya yi tara nan kuma jumla ismiya ce dama ita ce kala take shigarta kala ba ta shiga jumla fi'iliya to ita ma kanta fi'ili ce to kuma wa za ta yi kowane wanda fi'ili za ta shiga ita ma fi'ili ce ma bi saboda haka sai dai ta samu murtala da labari wanda yake jumla ismiya sai ta shige shi to sai aka ce addiku sa'ihun zakara yana yin tara to sai ka ce wannan asbaha ce ko asbaha jiku sa'iyan kaga ya dace da jumlar dama sai gari ya fara wayewa dama ya tafi wayewar gari sai ka ce asbaha jiku sa'iyan zakara ya wayi gari yana tara azrabu shuka muballalun abin dansasawa ne ko an yi ruwan sama ko raɓa ta sauka dai duk ana samun albalalu dan shi to sai ka ce asbaha zar'u muballalan an yi ruwan dare kenan shuka ta wayi gari a ba dan sasa alma'u jamidu ruwa ya sandarin ya daskare kenan sai ka ce asbaha alma'u jamidan inda koge ke daskarewa a kasashen asiya da latin america inda ake mutu dusar kankara da irin yankin rasha rashen nan sai ka wayi gari ka ga kogi a daskare sai ka taka da kafarka kamar kana taka dutse yi ikon Allah kuma wai a cikin ba akwai kifin da yake rayuwa a can ƙasa inda ruwan yake a sama kuma akwai dabbobi su suna yawo yi Allah kenan ai sanan muke wa Allah godiya yanda aka talauta mu a ƙasar nan da a can muke rayuwa da ba ɗan Najeriya da zai rayuwa a can fa gidanka sai ka sa hita kuma da ƙasa ake amfani an yi an yi wa yari na famfo na gas a ƙasa in ba ka da shi dai ka nemo gumagumai ka ka yi na ita ce za a gani ko a fim an an ɗan gina wani guri an hura wuta gumagumai da ka sani dukkan yankin nan ana irin wannan sanyin in ba ka da gas ko dole ka talabi itace gumagumai wato munan kiraran dafa tuwo ma yana kagare za ka kawo gumaguman kayan ya ɗaki dole motar ka ya zama da hita shi ne fa idan ba irin wannan abin dumama ɗakin in gari ya waye kofar ka sai ka kala da gatai saboda ƙanƙara ta zuba duk ta daskare sai an kala kofa saboda ƙanƙara to ɗan Najeriya da ake zaluntar sa gwamnati ba wanda zai in ana yake rayuwa ba sai dai mutu ba waye zai baka gas din baka dumama ɗaki wa zai baka kuɗin sayan gas din kalanzir ma yanzu ya fi ƙarfin talaka ba ma gas ɗin yin girki ba ganin sa ma ba a yi ko a risho da za ka ɗan kunna ma ka dafa to babu to kaga dole mu gode wa Allah da ya mu a inda za mu yi rayuwa daidai da talaucin mu an ke roba tsakanin ka da shi to sai dai a rubuce to yanzu yaran da suke tasowa wallahi sun fara manta shi yara ɗan shekara biyar shida bakwai kace masa kallon zuba layi ko da turansu ko da hausan ko kero kace bai san shi ba ka zuwa abun mamaki kuma wai ana fitar da shi a ƙasan mu amma ya fi ƙarfin talaka alma'u jamidu idan asuba ta shiga asuba alma'u jamidan ruwa ya wayi gari sandarare al'uskuru mugarradu tsuntsu yana yin kukan tsuntsu sai ka ce asuba al'uskuru mugarradan tsuntsu ya wayi gari yana kuka allabanu ko allabinu allabanu nono kasirun ne kauri ai ba san kasiru a cikin riya ko kasir to sai ka ce asbah allabanu kasiran ya irin abu da kindurmo yake yin nan ya kwana ba yana daskare ya kama jikinsa ba shine wani kasir asbah allabanu kasiran nono ya wayi gari daskararre ya zama kindurmo addibabu ko ko addababu ne eh dama ne kasifin masu yawa ne kasifin ba mai kaulasan da sa'u sai ka ce asbaha addababu kasifan alwardu furan wardi mufattahun abun budewa ne wato ya bude bakin sa in gare waye ba yana bude baki ba in gare yayi kuma sai ya tsuke sai ya san yin asuba sannan ya bude ayon shi haka gonakin fulanni suke yi ko da kuma da danci da ruwa in gare yayi yana rufe baki in gari ya waye rana ta hudu kuma sai ya bude baki yau hasken lalan yake bi sai ka ce asbahal wardu mufattahan fulan wardi ya wayi gari a buɗe a tilmizu almajiri na shiɗin yana jin nishaɗi sai ka ce asba a tilmizu na shiɗan an nilu ko jin nilu fa'idu ya farara daga fada ya firu fa'idan kenan ko fa'ibatan sai ka ce asba a nilu fa'idan ko jin nilu ya wayi gari yana farara alhamdulillah Ali Muhammadu sai na za mu tashi tamrini na biyar kai mata a kuka tafiyar kenan tamrinin fil insha fakke fi asma'i kulli ma tarahu fi haqiqati min ashjar wa azhar wa asmar kai tafakkuri fakkir kai tunani fi asma'i cikin sunayen kulli ma tarahu duk abin da kake ganin sa fi haqiqatin a cikin gadina garka min ashjarin na bishiyoyi wa azharin da fulanni wa asmarin da 'ya'yan itatuwa wa jama'a kulla ismin kai jam'in kowanne sunan abin da ka gani na bishiya da fure da kuma ɗan itatuwa makatumun amma su ne zama abin cikawa bi ta'i da ta'u ta'ani ka gane ai sar kuma ta zama jam'u mu'annisin saliman ba na ba na mufrada ba na jam'in mu'annisin salim وضعه كما زنن كسنه wannan sunan fi jumlatin cikin jumla ta matin cikakkiya in ka dauko da yake min ajjarin bishiya ko to sai ka gina kada sunan jamul muannas sali ashjar wannan jam'i ne aina maza ka gane ai akwai ashjaru akwai ashjarat to jam'in الشجر شنو الشجار جميع الشجر شنو شجرات كذا اي akwai al'ashijaru akwai ashijarat tunda akwai mace akwai namiji to ashijar a nan da gangan ya kawo maka san kare baka kafa to kamar da shi yau shajaratu tuku sannan kai tunani da zaka juya ta zama ismul jami sai ka ce جنيت الشجرات جنيت فعل وفاعل الشجرات مفعول به منصوب كما جمع المؤنث السالم wannan kisra ita ce fata'a tun da duk ma nasu salim ne ina fata an gane kaga ya zama maqtulun bitta jumlan ya zama abin cikawa da harafin ta shajarati kuma ya zama jamul mu'annas salim inda yake wada'u sai ka sanya wannan sunan fi jumlatin tamma cikin jumla cikakkiya wannan misali ne guda daya to haka in ka dauko al-azhar sai ka maida ita ba az-zahr ba az-zahrat sai ka koma mace sannan ka maida ita jam'i sannan ka dauko ta ka sata a jumla mufida kuma ta zo a ƙarshe ko madura ko mansuba ta gane ko marfu'a shi dai ta zo a ƙarshe ya zama ta zama an cika wannan jumlar da ta uta anisu kuma da mu'annas isali alhamdulillah sai ne a iya turmodi ko mana rabu ya zo ta fi nawa ne ma rabu ta fi na saba'in da biyu to ina ne bincike kullum misalin fi ɗa'ifatul ula dukkan misali da ya zo cikin yanki na farko mai lambar mai lamba ɗaya nan man fatihu misra min al-arab to yastamilu ala mubtada'in yana kunshe ne da mubtada wal mubtada'atu waɗannan mubtada'ai ala tartibi wanda ta zo a jere iya ita ce ta farko min istifahamiya ta zo ne daga harafin tambaya man waye kaga tambaya ce wannan ko wa min shar'iyya nabi ya zo daga cikin man a shar'iyya da yake to hi ita ce man ce ba min al bane man ita ce man al istifahaniya da ce man fatihul misra wannan ta neman fahimta ce ta tambaya ce wa man a shar'iyya da kuma man a shar'iyya ta biyu kenan man yushahidul asara duk wanda ya ga kayan tarihi na mutanen da yadda haka zai imauci yadda haka zai imauci ka gane ai man shahid ta zama tuzimu tuzimu ilayhi saboda manci a shar'iyya ya shahidin nan saboda iltiqa'u sakinaini ne ya maka kisra yawwa wa ma da kuma ma a ta'adibiyya ta ban mamaki ma a azamal harama al'ajabin abin da ya girmama tsufa wa kam da kuma kam alkhabariya wanda take ba da labari ba isfahaniya ba ce kam din akwai isfahaniya mutum ka zo sayan kaya sai ka ce kam ka ga wannan isfahaniya ce na nufin nawa nawa to ba ita ba wannan khabariya ce kam da yawa tana amsa ma'anar kam ai kasiru khabariya kenan wai ismin bi ma'ana kasirun kaji ba shi suna ne da yazo da ma'anar kasirun da yawa ita ce khabariya akwai isfahaniya akwai khabariya mhm kuma hiya sannan ita wannan wato hiya duniya tudi wa tamnau sannan kalmar hiya wa hazihi damirin wannan damiri ne ita hiya la ya ƙudu da baya komawa alama zukuri alama zukurin ƙabula wa abu abin da aka ambata gabaninsa ka gane ai ita hiya damiri ne to amma ta zo a farko ka gaba za ta damiri ne na abin da aka ambata gabaninta ba wa yufassaru ana fassara hiyar nan da jumlatin da wata jumla ba da hu da ta biyo bayan hiyar وهي هنا جملة تتبعوا بها هي أن الدنيا تؤدي وتمنع بها ويسمى مثل هذا الضمير أنا أما تقلهم وانا الضمير بضمير الشأن الضمير لنا لمري أكته هو شي لمري ينديك وهي شي الأمر ينديك أو الكسة كما سيد ضمير الكسة ضمير لنا لابان الجزور بيوبايا بعد ضمير لنا يكي كوما ga almazkuru qablahu ba wal mubtada fil misali sadis mubtadan nan da yazo a misali na shida shine allazi in ka kirga man daya biyu uku hudu biyar shida to lamul jarri yawa lamul jarri